أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu saurinmu na kusa da na nesa ina muku sallama in ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ibnu ashir wato shine manzumatu ibnu ashir da ake da aka sani da al-murshidul mu'in wanda a yau shine halkan mu ta 11 kuma za mu tashi daidai inda mallam yake bayani dangane da waɗansu hukunce-hukunce wanda suka shafi watan mai bin liman sallah wanda halkan mu da ta gabata an yi magana ga abin da ya shafi shi limanci din da kai ne sharuɗan liman din to yanzu kuma zai mana magana ga waɗanda suke suku na watan na ainihin shi ma mudin mai bin liman sallah to irin watan waɗansu hukunce-hukunce wanda suka shafe shi waɗanda zai gabatar da ainihin ita wannan biyayya ta liman ɗin tare da suwa shi ne inda mala yake faɗa cewa ya ce walmukwata dal imamu ya tuba ukhala ziyadatin karhoki kat an hadilla ya ce walmukwatadi mai yin koyi ya tiba'ul imama yana bin liman khala ziyadatin amma ban da ƙari karhoki kat wadda an ka tabbatar don haka idila anha ka kauce daga barin wannan ƙarin ma'ana shi ne ya ce walmukwatadi mai koyi da liman to ya tiba'ul imama yana bin liman nashi wa duk abin da liman yayi yayi duk abin da liman yayi yayi sai ce amma khala ziyadatin sai dai banda wakari kada huqiqat wanda aka tabbatar wato kana sallata da kai da liman sai liman ya kara ko sujada ko kuma raka'a zai kara ko dai menene wanda ya kari misali kuma kai an tabbatar da lalle karin ne to nan gar abi shi amma in dai ba kari ne liman za ya ba to da abin da ya na sallah to haka aka so kai ka bi shi kamar yadda ko yake da ma a hadisi ko manzo Allah na faɗa cewa innamal innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi dama an sa liman ne ko can don a koyi da shi to ya zama komi a za kai kana bin liman din shi yasa ake ebe wasu muhimman abubuwa ma musamman masu karfi kware wanda ka riga liman yanzu ma sallata ka taba ci gaba daya kamar kabbarar harma sai ka riga liman yin kabbarar harma sallar ka taba ci baki daya ko kuma irin sallama an gama sallah kamil liman sallami sai karge shi sallamewa shi ma sallaka ta ɓaci saboda me saboda abin da ake so ko can ya zama shi liman din sai yayi sannan kai duk abin da za a yi to an bi son sai yayi sannan sai kai to shine ma'anar watan ya bi liman amma inda ɗaya babi ne shine khala ziyarta sai dai banda hukari kada hukika wanda an ka tabbatar shi kan wannan ƙarin da an ka tabbatar da idila ka kauce an ha daga barin wannan ƙarin din ma'ana in ka gaza yi ne to ka kauce ka yadda ka bi shi ya kare ka mai subhanallahi don ya gane ya gyara kawai amma ka yadda ka bi shi ga wannan ƙari din sannan ya ce wa ahramal masbuqu fawran wa dakhal ma al imami kayfa ma kana al amal yace wa ahramal masbuqu wanda aka riga fara sallah yayi halama fawran da gaggawa wa dakhala ya shiga ma al imami tare da liman kaifa ma kana al'amal duk yanda aiki ya kasance na sallar mana shine wa harama al-masbuq wanda aka riga fara sallah ya harama fauran da gaggawa wanda kale ya shiga ma al-imam tare da liman mana shine ka zo ka isko an fara sallah a masallaci to lokacin da ka zo a riga an fara wannan sallah da ka zo ka tsaya wani abu kawai kai kabbarar harma kawai shikenan sai ka shiga cikin wannan sallah din tare da liman kuma ya ce kai fa ma kana al'amal duk yanda aiki ne ya kasance a cikin sallar wai duk abin da ka isko liman yana yi kawai kai kabbara ka bi shi haka nan ga duk abin da ka isko yana yi din an fahimta shine sai ya ce mukabbiran in sajidan auraki an alfahu la fi jalsatin wa taba'a don haka nan bayan ya gaya maka cewa watan wanda an karge ya fara sallah yayi harma da sallah cikin gaggawa kada ya tsaya wani abubuwa da ka zo ba tsaye za ka yi ba an gane kar mutum ya zo da ya zo masallaci asko liman kila ya yi sujada shi kenan sai kurmi ya tsaye wai jira yake sai in ya taso daga sujada an miki tsaye sannan ya yi kabbara ya bi shi ba haka na aka yi ba a duk abin da ka isko liman din yana yi to shi za ka yi duk abin da ka isko liman na yi sai ka bi shi akai kai kabbara kawai ka ci gaba da shi ya to shine sai ya ce a mukabbiran mutum wanda zai bi liman din kuma ya zamo yana mai kabbara in alfahu in ya samu liman din sajidan yana mai sujada auraki an ko yana mai ruku'i lafi jalsatin banda in yana a cikin zama wata ba a kawai ya bi shi abinda yake nufi shine a shine abinda yake magana a wannan baitin wato mukabbiran yazan yana mai kabbara in alfahu in ya sami liman din sajidin yana mai sujada ka zo masallaci wurin sallah sai ka isko liman ya yi sujada ana cikin sujada to da ka zo kai ma ka yi kabbarar har ma in ka yi kabbarar har ma sai ka yi kabbara ta wannan sujada din sai ka bi shi cikin ta shine ma'anar mukabbirin yana mai kabbara in alfahu in ya same shi sajidan yana mai sujada aura ke an ko yana mai ruku'i ka zo ka isko liman ya yi ruku'i to kawai bayan ka yi kabbara har ma sai ka yi kabbara ruku'i ka bi shi shine ma'anar mukabbirin yana mai kabbara din sai ce amma lafi jalsatin ba zai yi kabbara ba idan ya isko shi yana zaune wata ba a kawai ya bi shi wai ma'ana sai ka isko liman zaune da yake yana karatun tafiya to bayan kai kabbara harma ba sai kai wata kabbara ba ta wannan zama din ba a'a da kai kabbara ka ta harma kawai sai ka zauna shikenan to shine abin da yake magana cewa mukabbirin yana mai kabbara in alfahu in ya same shi sajidan yana mai sujada aura ki'an ko mai ruku'i amma lafi jalsatin ba zai kabbara ba in ya isko shi a cikin zama ba wata ba a kawai ya bi shi ma'ana kabbara ta zama abba zai yi ba amma zai yi ta harma din kuma amma malamai ma suna bayanin cewa inda mutum zai isko liman cikin ruku'i sai kuma wuri ya kore mashi da yawa ya ga yanzu kamin ya yi kabbarar ruku'i kabbar harmahi sannan kuma ya ta ruku'i liman ɗin ya ɗago daga ruku'in to sai ya yi kabbara ɗaya ta harma ya haɗe yana nufin har ta ruku'in duk ya yi to aka ce wannan shi ma ya yi ba matsala yawa to shi ɗin ne da hakan ga duk ba matsala wannan ne to sannan sai ci gaba da cewa in sallama al-imamu qama qadiya aqwalahu wa fil fi'ali baniya yace to daga nan idan mutum ya zo ya samu liman din ya bi shi to daga nan in sallama imamu idan liman ya sallame kama sai mutum ya tashi qadiyan yana mai yana mai rankawa aqwaluhu ga zantuttukan da shi liman irin wanda yayi na karatu kenan wa fil fi'al a cikin ayyuka kuma baniya yana mai gini ma'ana shine in sallama imamu idan liman ya sallame daga sallar kamar ka zo ka isko an tsere ma da wasu rakawoyi to shine sai liman ya sallame to kama sai mutum ya tashi qadin yana mai yana mai ranko aqwalahu ga zantuttukan shi liman din saboda haka ranko za kai kamar yanzu sai yanzu ka isko liman a muqaddara sai a ce ka zo sallah azhar misali sai ka samu raka'a biyu an fahimta ka isko a watan liman ya yi raka a biyu kai sai ka bi an kai raka a biyu da kai to kaga ai yanzu in zaka tashi kaga kai ma zaka ranka raka a biyu ne to wajen karatu zaka karanta da Fatiha da sura ne ga dora kauyen guda biyu ne an gane to shine qadiyan aqwaluhu yana mai ranka zantutukan shi kaga ai karatu zance ne misali da sauran abubuwa wanda aka faɗa da halshi to shine yana mai yana mai yin wannan ranko din a shine qadin yana mai ranko a qawalahu ga zantuttukan shi liman din sannan bani ya zama yana mai gini wa bani ya zama yana mai gini fil fi'al a cikin ayyuka wato shine in ya zama kamar yanzu ka isko liman ya yi sallah raka'a daya ne an tsere ma da raka'a daya misali kenan to yanzu idan zaka tashi in liman ya sallame ko kuma a ce kai ka samu raka'a daya ne ka so in ci ka isko an gama sallah gaba daya raka'a daya kawai ka samu to yanzu idan ka tashi za ka cika sauran sallolin da an ka bi ka idan ka yi raka a ɗaya to zaunawa za ka yi ka yi tahiya sannan sai ka tashi ka yi wata ba cewa za ka yi a'a to a yanzu kai tun da ka yi ga taka a yi raka a ta farko ci za ka yi ba don hakan ka sai ka ce bari ka miƙe tsaye ba a'a kai tsaye tun da dai ka samu raka a ɗaya da liman to yanzu gini ne za ka yi don hakan ga sai in ka yi raka a ɗayan zaunawa za ka yi sai ka yi tahiya sannan sai ka tashi ka kawo sauran cikudin to kaga ya zama kenan mutum yana mai gini kenan to shi ne ma'anar cewa wa in sallama al-imam wa in sallama in sallama al-imam idan limai sallame kama sai ya tashi qadiya yana mai ranka a qawalu huzun tutukan shi sannan wa baniyan ya zama yana mai gini fil fi'al a cikin ayyuka kaga ita wannan rako inda zaka ranka kaga ayyuka ne sannan sai ya ce kabbara in hasala shab'an wa aw aqal min raka'atin wa sahawan idzaka idzaka ihtamal yace kabbara sai mutum ya miƙe da kabbara in hassala shaf'an in ya tabbatar da samun raka'a biyu au aqal ko mafi karamci min rak'atin daga raka'a daya wasu hawa yace to rabkanuwa in zaka a wannan lokacin in dai ka samu raka'a da liman ihtamal to liman ya dauki maka abin da yake magana shine yace kabbara mutum ya miƙe da kabbara in hassala shab'an in ya tabbatar da samun watan raka'a biyu kamar kai sallah ka zo masallaci zaka bi liman sallah to sai ka samu raka'a biyu lahiya lokacin su kaga tun da dai shi liman kaga daga misali yanzu in sallah mai raka'a sai mu kaddara su kamar yanzu misali ayi raka'a biyu in sallah mai raka'a uku ce irin magariba kenan ko ko kuma irin sallar zahar da la'asar masu bi to kai isko liman yaya zaman tafiya na farko ko da wannan zaman tafiya na farko ai sai ka samu wadannan raka'o'in guda biyu na karshe su ka samu to idan zaka miƙe tsaye bayan liman ya sallame kaga in liman ya sallame kai zaka tashi ka cika sauran raka'a ka guda biyu ko ko in kuma magariba ce zaka tashi ka cika sauran raka'a ka ɗayan tunda ka samu raka'a biyu to in zaka tashi tsaye zaka yi kabbara bayan ka miƙe tsaye ne kuma kamar yadda ka san kana sallah kai kadai sai ka miƙe tsaye daidai sannan sai ka yi kabbara din an fahimta wannan kenan to shine ma'anar kabbara yayi kabbara in hasala shab'an in ya tabbatar da samun raka'a biyu sannan sai ya ce au akal ko mafi karamci min raka'atin daga raka'a daya sai yanzu ka zo masallaci ni wurin sallah ka isko liman ko da ka zo sai ka isko kawai ma sujada ce an kai kai kabbara ka bi shi cikin sujada din kaga shikenan sai an ka zauna sai sai ya sallame kaga kenan kai yanzu baka samu raka'a ko ɗaya ba kenan tunda sujada ɗaya ka isko ta ƙarshe to yanzu kaga illi mai sallame kaga ai kai tashi zakai da da kai sallaka to in zaka tashi ne in dai ka sa in dai baka samu raka'a ko ɗaya ba to in zaka tashi shi ma nan wurin zaka tashi da kabbara ne in ka miƙe in zaka tashi zaka zaka ce Allahu akbar saboda me saboda kai yanzu matsayin kamar fara sallah ne zaka yanzu tunda baka samu raka'a ko ɗaya ba shi kuma wancan na farkon wanda ka samu raka'a biyu din saboda ai kaga ko can aka samu aka yi raka'a biyu ko can in za a miƙe wa kaga ana kabbara to shi yasa an ka ci can kai kabbar gare shi ma nan kuma saboda kai yanzu gare ka yanzu ne zaka fara sallah to dole ko ka ka buɗa ta da kabbara din to shi yasa aka ce sai mutum ya miƙe da ita kabbara din to shine ma'ana amma da kamar mutum zai samu kamar ya zama mutum ya zo raka'a ɗaya ya samu kamar kana zuwa sai ka isko liman raka'a ƙarshe ce yake yi amma ka sami ruku inna ta lahiya lauka ko da ka zo ka sami ta cikakka ta lahiya ita wannan raka'a ɗaya to kaga yanzu liman zauna za ya ta iya sallame to idan ya sallame kai in zaka miƙe watsa nan ba sai ka miƙe da kabbara ba kawai miƙewa ɗaya ɗaya zaka yi da ka miƙe sai ka ci gaba da karatu idan ya zama raka'a ɗaya ɗaya ka samu kurum ko kuma ya zan a'a wato raka'a uku ka samu kaga shi ma nan ko da ka samu raka'a uku kaga yanzu idan lima ya sallami tashi da kai maka ciko ɗayan ka to shi ma nan wajen in za ka miƙewa shi ma ba sai ka miƙe da kabbala ba sai kawai ka miƙe ka ci gaba da karatu ne kurum to a takaice dai abin da yake maka magana nan shine ka sani in ka samu raka'a biyu ne aka miƙewa da kabbala ko kuma in baka samu raka'a ko ɗaya ba to nan ne ake miƙewa da kabbala din to wannan shine sai ya ce kuma wasu hawa izaka rabkanuwa a wannan lokaci ihtamal to liman ya dauke maka fa inda ka samu raka'a tare da shi don haka idan ka riga ka samu raka'a ɗaya tare da liman in ka samu jami'i a takaici ma'ana tare da liman to sai ya zama sallar da kuka yi kamin liman din ya sallame sai kai kai rabkanuwa ka bar wata sunna cikin sallar din kana bin liman kana cikin bin liman ainihi to wannan ba sai ka mata sujada rabkanuwa ba liman ya dauke maka shikenan tayi amma idan kamar ka samu wata raka'a biyu ne misali haka ko daya tare da liman sai ka tashi wajen ciko bayan liman ya sallame to can wajen ciko abinda zaka cikawa kai wanda an ka tsere ma da shi ya in kai laukanwa can wajen kam to sai wannan kam sai ka mata sujada ta laukanwa nan inda an ka ce an dauke maka in kamil liman ya sallame ne kai din to shi ake magana sai ya ce wa yasjudul masbuqu qabliyal imam ma'ahu wa ba'diyan qada ba'da salam ya ce wai sujudul masbuku wanda an kariga fara sallah yana yin sujada qabliyal imam sujada qabliya ta liman ma'ahu tare da shiya sannan wa ba'diyan ita ita kuma ba'diya qada yaranka ta ba'da salam bayan sallamewa wato mana shine wai sujudul masbuku wanda an kariga fara sallah yana yin sujada qabliyal imam qabliya ta liman wato liman ne sujada qabliya ta kama cikin sallah to amma kai an tsere ma da wasu rakawo'i na sallah din to anan wani yanzu illiman zai yi wannan sujada ta rabakan wadin ta qabliya din to nan wajen in zayyinta bi ne zaka sai koyi tare din an fahimta shine wai jujul masbuku wanda an ka riga fara sallah yana yin sujada qabliya imam qabliya ta liman ma'ahu tare da liman din zayyita din sai ya ce wa ba'diyan qada ba'da salam ita kuma ba'adiyya ya ranka ta bayan yayi sallama in ma'ana sujada talawaka wadin ta ba'adiyya ce ta kama liman din to da sujada ba'adiyya ta kama liman to sai kai kuma yanzu ga liman zai yi wannan ba'adiyya din to ba bi ne za kai ba da liman ya sallame tunda kaga ko ita qabliya ita ce aka yi gabanin a sallame ko kaga in liman yayi sallah bayan yayi tahiyya ta ita karshe kaga sallamewa za ya to ita kamin a sallame ne aka yi ita qabliya to ita kuma ba'diya ita ce aka yi bayan an sallame to in ba'diya ce irin wanda aka yi bayan an sallame ta kama liman to babi ne babi ne za ka yi tare ba a'a in ya taiwarin yin ba'diya ta kyale shi da kai kai ka miƙe ka ci gaba sai ka ranko sauran abin da an ka tsire ma da shi ya sannan da bayan ka sallame sai kai wannan ba'diya da an fahimta mun kanto shi a cikin akadari ya ce in ma ka bi shi din kun kai tare da kai da shi ita ba'diya din sallar ta ka ta ɓaci gaba daya to shine ma'anar wa sujudul masbuq wanda an kariya fara sallah yana yin sujuda qabliyal imam qabliyal liman ma'ahu tare da shiya wa ba'diyan ba'diya kuma qada ya ranka ta ba'da salam bayan ya sallami yace adraka zaka sahwa aula qayyadu man lam yuhassil rak'atan wala yasjudu yace adraka zaka sahwa yace shin shi wannan mamudin wanda an kariya fara sallah din kenan adraka zaka sahwa ya daski wannan rabakan watsin aula koko dai ya ce amma ƙayyadu sun ƙayyade cewa la yasjudu bayyan sujada wato man la yuhassil raka'atan wanda bai tabbatar da samun raka'a ba la yasjud bayan sujada ta rabkano ta jalima ma'ana shine wanga rabkano da an kai magana ko qablin ko ba'di da an ka ce in limamin in dai limamin ka ta kama shi in dai ka samu raka'a gare shi cikakkata to kai ma sai ka yi sujada rabkano da ta kama shi to sai ya ce adalaka zaka sahawa shin shi wannan mamudin ya riski wannan rabkanuwar din aula ko ko dai wai ma'ana shine kamar yanzu da zaka zo sai ka sai ka samu raka'a daya tare da liman kaga an yi raka'o'i san da sun kauce san baki na ba da kai ba to ko da cikin waɗancan raka'o'i ne wanda an kayo ba da kai ba shi liman din yayi wannan rabkanuwar wadda ta sashe yayi wannan sujada ko ta kwalin ko ta ba'din to duk da ba da kai an kayo ta ba cikin ba cikin raka'o'in da ka samu ban duk da haka ne sai kai wannan sujada ta rabkanuwar din tare da liman shine ma'ana shine adraka zaka sahawa ya riski wannan raukan wadin aula ko ko dai yace malamai kuma kayyadu sun kayyade cewa mallam yuhassil duk wanda bai tabbatar da raka'atan samun raka'a ba la yasjudu ba zai sujada raukan wata liman din ba wato shine kamar a liman ne ya zo ana sallah kai ko da ka zo masallaci amma baka samu jim'in gaba ɗaya ba sai zama ko da ka zo sujada kawai ka samu ta ƙarshe ta raka ƙarshe kawai sujada ɗaya ka samu baka samu tun daga ruku'in ta ba har zuwa can din sujada ɗin da zaman ta shaɗin ba to wannan illiman ya yi raukanuwa can ga sallolin da ya wuce ɗin kai yanzu ba ruwanka da sujada raukanuwa ta liman kai yanzu don kai yanzu matsayin mai sallah kai kaɗai kake saboda haka wannan sujada ta raukanuwa ta liman bata kama ka ba wannan shine sannan sai ya ci gaba da cewa wa baɗa lalle muƙutadin bi mubdili على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم وتمم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا سيتي وبطلت سلتنا باتي limakwatadin daga mai koyi da liman bai mabdili da abin da ka bata sallah alal imami ga liman gaira far'in munjali amma ban da reshe wanda yake abun wa abun yayewa ma'ana wanda zamu yi magana nan gaba abin da yake nufi shine cewa matsalar salatu a wa matsalar sallah tana baci limu qutadin ga mai yin koyi da liman sallah ce tana baci bi mabdilin da abin da ka bata sallah alal imami ga liman wai ma'ana duk abin da ya bata ma liman sallah to kai ma mu kai ma taka ta baci sai ce amma gaira far'in banda waɗansu rassa mun jali abun yayewa waɗanda su yanzu zai faɗa mana sunan gaba cewa su ban da suwa su in sun ka faru ga sallar lima waɗannan to sallar ba ta ɓace ba ta ka kai mamu cikawa ɗaya za ka yi amma da ta liman ɗaya ta ɓace zai faɗa mana sunan gaba amma abin da ya ka nufi cewa duk abin da ya ɓata maka sallah gaba ɗaya ya ɓata ma liman sallah gaba ɗaya kwata kwata to kai ma ta ka ta ɓaci wato abubuwa ne wanda ake cewa guda hudu na farko shine wanda idan liman bai yi shi ba to da liman din da mamun da kabi ne duk sallar su ta ɓace gaba ɗaya na farko shine liman yammanci bai kabbala harma ba to da liman din da mamun da kabi ne sallar duk sallar su ta ɓace gaba ɗaya shine in liman yammanci bai kabbala harma ba na ɗaya kenan na biyu kuma ana cikin sallah sai liman ya tuna da wata kubutattar sallah da an kabi shi kamar yanzu misali kila ya zo yana ya maku limancin sallar magariba yanzu sai kawai ya tuna ai bai yi sallar ah, la'asar ba ko asuba ko dai wata ba to wannan sallar tashi da ta kuku da kabina duk duk ta ɓaci gaba ɗaya shi ne tona kuɓace ta sallah ga shi limanin ya tona kuɓace ta sallah yana sa- yana cikin limanci to da tashin da ta ku gaba ɗaya ta ɓaci wannan sai dai ku koma ƙasa ne ku canza wata na uku kuma shi ne niyya idan liman yammanci bai yi niyya ba cikin sallah ta kawai sai ya zo ci gaba da limanci ne amma bai yi niyyar sallah ba to shi ma da shi din da kuma mun nashi duk sallar ta ku ta ɓaci gaba ɗaya idan yammanci bai yi niyya ba sannan na hudu shine limancin wanda ya riga yayi wannan sallah din kamar yanzu mutum ya zo ya yi sallar azhar wani wuri sai isko ko nan za ku yin sallah kawai shikenan sai jagoranci ku ya muku limanci gari ta kuma to da ku da shi duk sallar ta ku ta bashi gaba daya to waɗanda ne su ne waɗanda malamai suke cewa waɗanda sallar ta, ta liman din da ta ɓaci to kuma mam- mamuta ku ta ɓaci to nan shine malam yake isharar gaishe cewa yake cewa wadalat sallah tana baci limu qutadin ga mai koyi bi mubdilin wato wadda sallah tana baci limu qutadin ga mai koyi da liman bi mubdilin alal imam da abun da yake bata sallar liman su ne wadannan abun guda hudu din sai ya ce amma gaira far'in banda waɗansu rassa munjali abun yayewa ga sunan su kuma banda suwa ya ce shi ne man zakara al-hadatha wanda ya tuna hadasi aw bihi gulib ko an karin jaye shi da shi hadasi din in badara al-khuruja idan ya yi gaugawar hitamin ha daga gare ta to wani dib an so ta kadimu mu'tammin gabatar da wani mai koyi yutimmu ya cika sallar bihi mu da su ma mu din fa in abahun fa in abahu illi mai yaki gabatar masu da wanda zai cika masu shine fa in abahu in yaki in faradu su kadaita da sallar su kowa yi da cikawa au qaddamu ko su gabatar da wani ya cika masu ma'ana shine yace man zakar al hadasa wanda ya tuna hadasi liman ne yana cikin sallah sai ya tuna a aiko ya yi bawali bai yi tsarki ba ko ba haya an fahimta sai ya tuna yana da hadasi au bihi gulib ko kuma an karin jaye shi da hadasin wato yana cikin sallah sai ya rihi kinan ko bawali ya zo mashi haka ko wani abu da na hadasi din sai ya zo mashi to a nan wurin kuma mu ta ku sallah ba ta ɓace ba abin da ɗaya liman za a sai ya jawo wani ya sanya shi ya hita ya taya ta kawai ya yi wannan tsarki shi kenan ku sallar ku tana nan wadda kun kauta da shi din ba matsala to shine yake nufin daban da rasa waɗanda suke abin yayewa din shine man zakaral hadatha wanda ya tuna hadasi aw bihi gulib ko an karin jaye shi da shi shi liman din kenan to sallar kuma ta bace ba kuma mu sai ce in badara al khuruj in ya gaugawa ta shi liman din min ha daga ita wannan sallah din don haka ga da ya tuna da haka din sai ya maza maza ya fita ya wakilta wani shikine ci gaba da sallah din sai ya ce wani da an so taqdimu mu'tammin gabatar da watan mai wani mai koyi yutimmu dan ya cika bihi mu da suwa wai ma'ana shine an so shi liman da yan zai fita din sanadiyar wanga matsalar ta faru sai ya jawo wani ya sa shi gaba madadi ne sai ya zo ya cika sallah din shine ma'anar wani da an so taqdimu mu'tammin gabatar da mai koyi yutimmu sai ya cika sallar bihi mu da su sauran mamu da sai su da cikawa abin da ya rage din shikenan sallar su tayi ta liman da ya taba ciki nan wurin sai ce fa in abahu idan shi liman da ya ki shi ma'ana ya ki gabatar masa da wani wanda ya kamata ya cika masa sallar to in faradu sai su kadaita kowa ya tashi ya cika sallah ta shi kadai kamar ya zama ya raka a biyu ce hakan ya faru sai ya fita kawai kowa sai ya tashi kadai in bai gabatar masa da wani ba sai kowa ya tashi da cika sallah ta ko ma dai raka'a nawa ce dai sun ka rage din dai to shine ma'ana sai kowa ya tashi da cika shine in faradu sai su kadaita da cika sallar su au qaddamu ko kuma su gabatar da wani da kansu wanda zai cika masa sallah din kamar ya zama shi liman din bai gabatar masa da wanda zai cika ba to nan wajen shikenan sai su tura wani cikin su su mamudin a madadin ko da liman din bai shi ba shi yasa su din ba to ya halatta ko da ba lima ya sanya su- ya sa shi ba sai su su tura wanda zai kamata sai ya yi da cika masa sallar su shikenan tayi in kuma kowa ci kadai tashi yi da cika kuma duk tayi ba matsala dai don haka ga anan wajen shi liman din sallah ce tashi ɗaya ce ta ɓaci su taso ba ta ɓaci ba to wannan shine abin da wannan hukuncin da malai ya kawo nan kuma ina jin za mu tsaya nan sai mun sake dawa insha Allah sai mu tashi a cikin farkon babin babin da yake magana kan zakka muna fatan Allah ya mana jagora a dukkanin inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi baki daya da sauran dukkan masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban wajen mu Allah ya san bukatun su Allah ya biya musu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين